أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين والصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا أن تبارك وتعالى قد قال في كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فهذه الآية تبين أن الله عز وجل ولي الذين آمنوا وولي الإنسان هو الذي يدافع عنه وينصره قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا وما على المؤمن وما على المؤمن بعد أن تؤدى ما أمره الله به فيجده حيث أمره ويفتقده حيث نهاه إلا أن يتوجه إلى الله عز وجل في عسره ويسره وفي شدته ورخائه ويكون إقباله على الله أشد ودعاؤه إياه أقوى وطمعه في رحمته أوسع إذا ما ابتلي بشيء من الخوف أو الجوع أو الجوع أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات عندها فإن الله عز وجل يجيب من يسأله ويمنح من طلبه ويعز من التجأ إليه لأن من جعل ولاءه لله عز وجل بحق تولاه الله بنصره وحفظه بمنه وكرمه فهو سبحانه يعز من ولاه ويذل من عاداه نعم المولى ونعم النصير واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير أيها المسلمون لقد أكد القرآن بما لا يدع مجالا للشك أن الله عز وجل مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فقد قال تبارك وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ومن أجل أن تستيقن ذلك أيها الأخ الحبيب فإني أذكر نفسي وإياك بحوادث تجلت فيها ولاية الله للمؤمنين وكانت العبرة والعظة للمعتبرين أولا في حادثة الهجرة النبوية بعد أن توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل واتخذ الأسباب المادية وإذا بقريش تقف على باب الغار فيقول أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما رواه البخاري وقد سجل الله هذه الحادثة بقوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لا إله إلا الله أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم إعلان الواثق بأن الله يتولاهما ويحفظهما من كل سوء فقال بلا تردد لا تحزن إن الله معنا وتمر الأيام فإذا بالمهاجرين من مكة يعود لها بإذن الله ورعايته فاتحا منتصرة منتصرا قال قائلا وقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ثانيا انقضت معركة أحد سعيد أبو سفيان سعيد أبو سفيان وكان ما زال مشركا يومها على مكان مرتفع ونادى بالمسلمين مبهرا مبهرا المشمتات بهم قائلا أفيكم محمد فلم يرد عليه أحد أفيكم أبو بكر فلم يرد عليه أحد فقال أفيكم عمر بن الخطاب فلم يرد عليه أحد فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فلم يتمالك عمر نفسه فرد عليه قائلا يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك ثم قال أبو سفيان أعل هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه قالوا ما نقول يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه قالوا ما نقول يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم فقال أبو سفيان يوم بي يوم بيوم بيوم بدر والحرب سجالا فقال عمر بن الخطاب لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار رواه البخاري عباد الله الأمثلة كثيرة ولكن المقام يضيق عن ذكرها وقد أردت بهذه الكلمات أن يستيقن المؤمن بموعيد الله ونصره وأن الله عز وجل يتولى المؤمنين وهو ناصرهم ومؤيدهم على من ظلمهم وخذلهم فإن قامت للباطل دولة ساعة فإن دولة الحق إلى قيام الساعة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وإذا وقع بالمؤمنين بلاء فليس ذلك له لهوانهم على الله بل ليرفع ليرفع درجاتهم ويكشف ما في صدور أعدائهم لا يألونكم خبالا ودوا ما أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمنا في أوطاننا ومن أرادنا وأراد ديننا بكيد فرد كيده عليه يا رب العالمين اللهم أعز هذا الدين وأذل الشرك والمشركين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله muna ƙara jinjina da kuma godiya wa mahalicinmu Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan arziki da ya yi mana kasancewa mu cikin bayinsa musulmai masu lafiya tare da samun zarafin kasancewa cikin wannan farfajiya don wannan ibada Allah muke roƙo ya karɓi ayyukanmu kurakuranmu Allah ya fi mana bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana godiya su ƙara tabbata ga mahalicinmu Allah wanda ya zaɓi wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da nauye-nauye cikin ayyuka. Cikin zaɓin abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi mana ya zaɓa mana shari'a wacce tafi kowanne ɗaukaka, tafi kowanne albarka cikin shari'o'in da suka gifta bayan ƙasa. Ina mai shaidawa lallai babu abin bauta bisa cancanta sai gare shi shi kaɗai Allah ta baraka wa ta'ala ba shi da abokin tarayya. Shi ne kaɗai gatan wanda ya zama mumini majim'incin al'amarin muminai musamman in muminan nan suka ƙara da nagarta wajen binsa ina mai shaidawa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam bawan Allah ne kuma manzan Allah ne Allah ya daɗin tsira da fiyayyen halitta da shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka biye masa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama baya ga haka ya ku ƴan uwana musulmai mu ji tsoron Allah muna masu ƙara kiyaye dokokin Allah mu sani faɗin Allah tabaraka wa ta'ala cikin littafinsa iyaka in dai ka zama mai imani mumini majibincin al'amarinka gatanka a bayan ƙasa kaɗai Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah muke roƙo ya kasance shi ne gatanmu shi ne majibincin al'amarinmu a dukkan al'amuran da suka fi ƙarfinmu haka kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zama gatan wanda ya zama mumini ta hanyar nuna masa mafita a duk lokacin da ya samu kansa cikin kunci ba shi kaɗai ba da bayin da suka zama masu imani wanda cikin imaninsu aka samu tsayi da sallah da kuma ba da zakka suna masu ruku'u tare da sauran al'umma ba sa ganin ‘yan uwansu cikin tashin hankali su yi ko oho su ɗaga kai suna cewa abin bai zo kanmu ba duk wanda ya jibinci wani al'amarin neman gata ba a wajen Allah ko manzan Allah ba ko ba daga wajen wasu masu imani ba to ya kwanda sanin stam ne daga Allah alkawari ne cewa rundunan Allah su ne a ƙarshen al'amari suke samun galaba wannan al'amarin haka Allah ya rubuta da wannan ne ya ku ‘yan uwa muke cewa kula da wa'yannan ayoyi da muka karanta na mahalicinmu Allah ta baraka wa ta'ala za mu fahimci gatan wanda ya imani kaɗai a bayan ƙasa Allah ne idan ku aka ce wani yana da gata wanda ya fi kowa yake bi mana wanda gatansa ya kasance Allah to yana da gatan da tafi na kowa ɗaukaka don haka shi mumini ya sani gatansa Allah tabaraka wa ta'ala akan haka ne ake fata da kwaɗayin inda ya riƙe Allah ya yi tsayuwan daga wanda zai kare shi Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai ba shi nasara Allah tabaraka wa ta'ala musamman da ya zama Allah ya faɗi cikin littafinsa inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah ne yake zama shinge yake zama katanga ga duk wanda ya tinkaru wanda ya zama masu imani muna fata Allah ya sa mu zama cikin masu imani kuma Allah ta'ala ya kare mu da wannan ne babu abin da ke ga mumini sai ya sunkuya yana bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala akan dukkan abin da Allah ya umurce shi kulli yawmin a samu a wannan gaban yake yana gumi yana wahala saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shi yana mai nisantan dukkan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana da dukkan guraben da Allah bai yarda a tsaya ba yana mai nisantan wannan wajaje don neman yardan Allah saboda ko ta ɓaci da wannan ne duk wanda ya miƙa al'amarinsa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a halin tsanani ko kuma a halin daɗi ya zama na kan cewa ya sallama wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ba zai bashi ya kunyata ba ya ku ƴan uwa masu albarka tsanani ana son mutum ya bi Allah a cikinsa daɗi da farin ciki ana son musulmi ya shagalta wajen bin Allah a cikin wannan irin nau'uka guda biyu lalle hakika fiskantan Allah tabaraka wa ta'ala bawa zai zama yana mai yi a lokacin da ya samu kansa cikin tsanani an fi tsammani a ga ya karkata zuwa ga mahaliccinsa wajen shagaltuwa da neman ƙarfi ta hanyar yin addu'a a wurin Allah tabaraka wa ta'ala yana mai kwaɗayin rahama yana mai kwaɗayin yalwa daga wajen mahaliccinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ku ƴan uwa masu albarka dukkan abin da Allah yakan hukunta a bayan ƙasa ya faru yana faruwa ne bisa hikima a duk lokacin da mai imani ya ga wani abu na tsoro ko yunwa ko tawayan arziki ko kuma na rayuka ko kuma amfanin gona bai yi albarka ba to ya kwanda sanin cewa akwai wata hikima da ta ɓuya a wajensa wanda Allah ke nufin shi da alkhairi wanda kuma a faruwan haka ya sani babu wanda ake roƙo yake amsawa a irin waɗannan gurabe da muka ambata sai shi kaɗai Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi cikin tausayinsa wani ma bai roƙa ba yakan yi masa balle kuma wanda ya roƙa yake neman agaji da wannan ne ya ku ƴan uwa duk wanda ya nemi mafaka gurin Allah tabaraka wa ta'ala to ya fake a inda kowa ya fake ya samu mafaka mafi ɗaukaka haka kuma a duk lokacin da ya zama na bawa ya maida al'amarinsa ga Allah tare da gaskata haka har ransa to bil haqqi zai samu nasara daga wajen mahalicinsa Allah zai kiyaye shi tare da rahama da kuma jin kai cikin kiyaye wanda za a yi masa da wannan ne ya ku ƴan uwa ɗaukaka tana ga bin Allah jibintan al'amari yana ga wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana kaskanta wanda ya zama na kan cewa ya zama ɗan ta'adda yana mai neman ganin masu imani sun koma makaskanta ma dalla da a ce Allah shine majibincin al'amari kuma mai bada nasara da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya cika ce suratul hajji yana mai faɗa mana wa'tasimu billah huwa maulakum ku riƙe Allah riƙon gaskiya da gaskiya rikon jin cewa mun sallama har daga zuciyarmu da gabanmu da imaninmu cewa Allah ne tabaraka wata'ala mai bada kariya madalla da za a ce Allah shine majibincin al'amarin muminai kuma madalla a ce Allah shine mai bada nasara dan zai baka kariyan da wani a cikin halittun Allah bai isa ya baka ba zai baka nasara madaukakiya da za ta zo da kayan aya ma wa'anda za su biyo baya wanda cikin halittun Allah ba wanda ya isa ya maka haka da wannan ne ya ku ƴan uwa Qur'ani yana mai tabbatar da cewa duk wanda ya nemi mafaka babu makawa Allah tabaraka wa ta'ala yakan bashi mafakan nan ya kiyaye shi yana daga abinda Allah ta'ala ya shelanta wa duniya shine majibincin al'amarin dukkan wani wanda ya zama mai imani wanda ya zama ya kafirta barin imani shi bai da wani majibincin al'amari bai da gata da wannan ne in dai mun yadda muna da imani mu ƙara tsayuwan daka muna masu kiyaye dokokin Allah da sakankancewa da miƙa al'amarinmu ga Allah muna masu yin imani da yadda da cewa mun riƙe abin da babu kamansa kuma babu wani abin da zai iya tsole mana ido matuƙar mun riƙe Allah tabaraka wata'ala da wannan ne Allah ya shelanta wa duniya zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahu duk irin yanda kaga tawagan wa'anda ba mu ba sun baka ido bi ma'ana sun cika maka ido sun yi kwarjini ka gansu da wani abin da za su iya firgita ka ko su razana ka ka sani kai a ɓoye ka riƙe wanda ba su da shi kai kana da gata a wajen Allah in ka ga ya bari an cin maka an raunana ka an illata ka akwai hikima cikin haka a mafi yawan lokaci Allah kan bari a taɓa bayinsa halittunsa masu imani wasu su bar duniya saboda Allah na nufi su da shahada ne ba don ya fita sha'anin al'amarin mumine ba wani lokacin kuma yakan bari saboda ya ankarar da su sun shagaltu sun manta da abin da ya kawo su duniya sai a yi a bari a taɓa su don su ankara su ɗauki mataki saboda abin da zai iya faruwa da su gaba don haka ni da ku a matsayinmu na masu imani mu ƙara godiya wa Allah arzikin da tafi kowanne albarka a shimfiɗin bayan ƙasa ita ce mutum ya dace da samun imani to Allah ya bamu abin da bai kai wannan ba ma in ka same shi a duniya kana da mahasada yau mota in ka saya za ka ga wasu suna jin bakin cikin ba su so ka saye mota ba gida in ka canja ko ka masa fenti wani baya murna da abin da ya same ka aka barka da ula ubi rabbil falak a ƙarshen kana cewa min sharri hasidin idza hasada ta yaya za a yi in akan duniya a maka hasada akan sutura in ka saka a maka hasada a ɗan abin da ka samu na abinci ma wani yana hasada balle ka samu abin da ya fi kowanne nagarta ya fi kowanne albarka a faɗin duniya shine arziki daga Allah da baya bawa kowa shine imani kuma ka tsammaci cewa ba za a maka hasada ba duk wanda yayi wannan tunanin to ya musguna mu'amala da abin da Allah ya sunnanta bisa rayuwar duniya da haka dole za a tsangwame mu mu ne kaɗan mu ne kullum ake daga irin harara ana kallon mu mu ne kullum ake fatan a gabayan mu amma idan muka riƙe Allah muka yi imani muka sakankance muka yarda da shi zai mana abin da yayi ajiyar rayuwa na kare addininsa ta hanyar barin mu mu wanzu a bayan ƙasa ko ana so ko ba a so mun zama kadangaren bakin tulu a taba ka ne a bata kuma wani matsala don haka barin ka shine zaman lafiya da wannan ya ku ƴan uwa masu albarka ina ƙara kiran mu da mu ƙara sakankancewa da yadda da cewa cika baki ko kuri ko alfahari ko nuna isa a zo a yi ba namu bane mu gane shi wanda ya rike Allah yana yadda da cewa a wurin Allah ne a al'amarinsa kuma ana samun tawabi'u ka saukar da kanka ka yadda ba wayanka bane ba dabaranka bane ka yadda Allah ne tabaraka wa ta'ala zai maka kuma in ya tashi maka baka san ta inda zai fito ba dan haka musallama wa Allah muna masu rike shi rikon gaskiya da gaskiya saboda shine kadai gatan mu idan muka samu kanmu a cikin halin kakani kai da wannan ya ku ƴan uwa bisa abin da Qur'ani ya tabbatar na tsaya gaba gare ku a irin wannan lokaci ina mai isar da wannan sako a matsayin ku na masoya cikin wannan addini ina mai tunatar da kaina tare da tunatar da ku irin ababai kaɗan daga cikin al'amuran da suka faru a bayan rayuwa kafin mu zo duniya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don ya nuna muku irin ƙudura na Allah tabaraka wa ta'ala da iyawarsa wacce ba irin na yau ba. Yana daga cikin abin da muka sani a matakin farko misalin da muke da shi abin da ya faru a gaban da annabi ya yi hijira daga garin da ya zama na garin da aka haife shi garin da ya tashi garin da danginsa da ‘yan uwa da dukiya duk suka yi wanzuwa amma da aka fitine shi manzon Allah ya kudiri niyan barin garin Makka yana mai nufatan garin Madina su waɗanda suka zama abokan gaba fa ba wai barin sa suka yi ka fita ka tafi salin alim an rabu da kai ba dan aka kai ma dan ka koma gefe kana dan Najeriya a wani gefen arewa kana bin Allah kar ka dauka za a rabu da kai kai abin da kaga dama a ka fita ka zo gefe ma kana naka ibada wani zai taso daga wani sansanin duniya daga can ya ce maka shi kawai kai ka tsole masa ido dan haka yana neman ka an raka annabi kamar yadda kai ma za a raka ka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam rakiyar da aka yi masa ba ta alkhairi ba wayannan mushrikai sun so su ga bayan shi kada ma ya dauki addinin yana mai isa garin Madina a lokacin abin da annabi yayi mafi girma shine tawakkali da dogaro da riko da Allah tabaraka wa ta'ala bisa imani amma sai ya kama sababi bai zo na ya miƙe kafa yana jiran kawai Allah ya masa ba ya yadda ya fita ya bar garin da aka haife shi garin da ya tashi yana mai yin hijira yana mai satan kofa ya fita a hankali ba tare da an san ya fita ba ya ɗauki wanda yake ganin zai iya zama amini na kusa da shi wanda zai raka shi shine sayyidina abubakar su yi wannan fita mai albarka a lokacin quraishawa ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun bi manzon Allah yana mai fakewa a cikin wannan kogo na hira ta inda suka tsaya a gaban kofan wannan kogo sayyidina abubakar bai yi shiru ba yana gaya wa manzon Allah yana cewa ya annabi sallallahu alaihi wa sallam da dai a ce ɗayan su fa zai sunkuya ƙasa kawai yana mai leƙawa wallahi da ya gan mu amma cikin hikiman Allah sai ya bar su a tsaye suna duba abin da suke gani a bisa tsayin su ba su ga alamun wani dan adam zai iya shiga wannan wurin ba tare da an ga gurbin sa ba amma cikin hikiman Allah da ya nufi kariya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga ya hukunta tsuntsuwa ta zo ta zauna tana mai kwanci ya hukunta abin da ya shafi gizo-gizo yana mai yin abin da ya shafi yanansa duka wannan yana nuna maka wannan gurbin ba nan kusa ba mutum ya shiga amma Allah ya wanzar da wannan al'amari ne don ya gwada muku ƙarfin iyawansa da mafi kashin abin da kuke gani a rene zai iya kara bayansa ba sai sun ɗauki wani katon makami sun zama kan cewa isassu ne a duniya ana jin da su ba wallahi za su zo na ba su da ko sanda amma Allah tabaraka wa ta'ala zai musu kariya kamar haka ne Allah ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar a cikin wannan kogo sayyidina abubakar yana mai yana mai fadin haka ga manzon Allah da ɗayan su zai sunkuya ya rasulullah da ya gan mu annabi ya kada baki yake cewa me zatanka ga mutanen da suka zama mutum biyu na ukun su Allah me zatanku ga mutanen da suka zama mutanen arewa suna bin Allah wanda zai zama ya biyo baya shine Allah tabaraka wa ta'ala wallahi in suka rike Allah wallahi su rike babban abin da zai ba su kariya akan dukkan wata tsangwama ta fito daga ko ina sassan duniya duk su haɗu in suka yi nufin sharri ma al'umman da suka rike Allah da kyau to nan gani nan bari irin yadda jiyar rayuwa ka san musuluncin ba yawa ake da shi ba duk abin da ake lissafawa na wanzuwan adadin sahabbai ba su wuce dubu goma sha biyu suka rayu da annabi ba sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi fatuhu makka ba su wuce dubu tara ba amma suka tsangwami duniya da abin da Allah ya turo su da shi na isar da sako bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da sakon nan a hannun mutum dubu tara ka zaga duniya gaba ɗaya ko a mafi kaso mai tsoka ka ce mutum dubu goma sha biyu sai da sakon nan ya zaga duniya gaba ɗaya babu lungu da sakon da bai shiga ba ina wa'ancin masu tsangwaman suke a lokacin sun tarar da wanda suka yadda da Allah suka rike Allah hannu bibbiyu suka yadda gatansu Allah suka yadda Allah zai musu abin da ba za su iya ba kuma Allah ya musu me yasa na yau suke fargaban abin da Allah zai iya yi kamar yadda ya yi ajiya Allahn jiyan nan shine allah yau ba a canja ba don haka abin da ake nema ni da ku a wajenmu shine samun yaƙini da tawakkali da miƙa al'amari zuwa ga Allah wallahi mun fi ƙarfin wani ya ɗaga hannu ya nuna mana mu muke da alƙur'ani muke da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da haka kar a samu alfahari a wajenmu cewa a zo a yin ba abin da za ka iya yi in zahirin abin da za a kalla ne an fi ƙarfinka amma ka sani kana tuna cewa ka rike Allah to ka bar duk mai tsangwama ya zo wani jifan ma za a tare maka wala baka san an maka ba Allah muke roƙon ya kare mu da karewarsa ya ku ƴan uwa masu albarka wannan abin da annabi yake faɗi wa sayyidina abubakar me zatonka ga mutum mutanen da suka zama mutum biyu bayan na ukun su shine Allah Imam al-Bukhari ya fidda wannan hadisi Allah tabaraka wa ta'ala ya rattaba ma wannan tarihi aya a cikin alqur'ani cikin suratul tauba yana mai gaya wa duniya illa tansuruhu faqad nasarahu Allah yau din nan in kuka mai da kanku gefe kuka yi watsi da al'amarin annabi to Allah ya shigo da kansa ya taimaki kayan shi irin yadda yau Allah ya sawwake ƴan uwanmu da suke Gaza ko da duniya ta kau da kai barin su wallahi karshen tika tika tik ku jira ran da Allah zai shiga abun ciki 100 bisa 100 kaga daukin da Allah zai ba su haka min babi aula yau din nan in kaga tsangwama a ƙasa ta Najeriya Allah ya sauke ƙara kare mu wallahi duk abin da za a iya mana ba za a ga bayan mu gaba ɗaya ba ko da za ku ga kashi biyu bisa uku Allah ya sauke a ce za su samu matsala dan kwaya ɗayan da suka rage nan sai Allah ya yafa musu ruwa sun sake farfadowa ko ana so ko ba a so wannan addinin sai ya isa karsan duniya wallahi wannan addini shine a duniya shine a lahira hanyar tsira dan haka da tsangwama da rashin tsangwama wallahi sai ya wanzu fitinar da take cikin mu ai ta ishe mu balle wata sabuwa ta kunno kai dan haka a najiyan ma mu rike Allah balle a ce wata sabuwa ta kunno kai kuma mu yi sakai nan tashi mu koma mu zauna mu zama masu addu'a da tawakkali mu zama masu kiyaye wa dokokin Allah muna masu tsoronsa da ni da ku kowa ya sunkuye yana mai neman yardan Allah kullum kai aikin alkhairi ka sa ƙasa ta Najeriya a cikin addu'a musamman yankin da kake ganin addini ya fi wanzuwa ake tsangwamansa shine yankin arewa Allah ya tsare mu da tsarewarsa da wannan ya ku ƴan uwa masu albarka Allah tabaraka wa ta'ala yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wayannan kafirai suka yi koran karewa manzon Allah daga cikin garin Makka amma Allah ya hukunta fitansa ya fita ne da sayyidina Abubakar kwal amma gungun mushrikai suka bi bayansa su ga kan cewa sun yi sun kawo da shi a bayan ƙasa Allah bai ga dama haka ya faru ba a lokacin nan da aka shiga wannan kogo da sayyidina Abubakar yake da fargaba annabi ya bashi kwanciyan hankali da ƙarfin gwiwa Allah yana tare da mu yana mai gaya masa la tahzan inna Allah ma'ana wallahi kar kai bakin ciki ba abin da zai same mu Allah yana tare da mu dan haka mutanen Najeriya mutanen arewa kada ku yi bakin ciki ba yanda suka iya da mu abin da ya rage mana kawai shine mu yi koyi da abin da annabi ya rayu bisa shi mu ƙarar tamassuki da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam mu rike da karantarwan abin da ya shafi uwa uba karantarwan qur'ani wallahi muka zama na kwarai wallahi mun wuce wani mutum kwaya ɗaya fito yayi surutu akan mu Allah ya rabu da shi Allah ta'ala ya kare mu da wannan ya ku ƴan uwa manzon Allah yana mai faɗin wannan kalma tare da yadda har ransa cewa Allah ya kai ya kare shi yana ga wa sayyidina Abubakar la tahzan inna Allah ma'ana wannan ilani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya yadda Allah ne zai kare su Allah ne kuma zai ba su mafita yana mai fada ba tare da taraddudi ba yana cewa kada kai bakin ciki Allah yana tare da mu dan haka mutanen Najeriya ku fada ba tare da taraddudi ko kuma shakka ko tsoro ba inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu ko da za a kashe ka a bayan ƙasa mutuwan da za ka yi mutuwan shahada kuma Allah ne gatanka a aljanna wanda ba kai ba ya maka irin wannan kisa na gilla ko ya walakanta ka ko ya hana ka zama lafiya in ya je gaban Allah ya jira irin abin da Allah zai yi masa wannan ina mai faɗin haka bisa abin da Qur'ani kulliyomin yake faɗa mana wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir da wannan ne ya ku ƴan uwa irin yadda annabi ya yi hijira yana mai barin garin maka ya koma zaman garin madina tafiya da ta yi tafiya kwanaki suka shuɗe abinda zai baka mamaki sai gashi wanda suka yi hijira sun fita a kaskance ɗaya bayan ɗaya a sace suna barin garin maka suna komawa garin madina suna barin dukiyarsu da iyalansu da matsuguninsu don neman mafaka suka koma garin madina ran da allah ya waiwaye su da agajinsa da kiyayewansa ya ba su nasara sai gashi sun dawo cikin garin makka suna mai buɗe garin makka cikin nasara hasali ma ba su buɗe garin kaɗai ba suna ilanin kalman gaskiya nassin ayan alƙur'ani wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa yau din nan babu makawa gaskiya ce ta zo ta yi kusa wa abin da ya shafi duk wani bata wallahi babu wani abin da yake tabbata in ba gaskiya ba dan haka suka shiga wannan gari makka suna masu faɗin wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa haka muke fata ƴan uwanmu da suke wani sassa a cikin Najeriya aka hana su matsugunin su aka kore su suka fita a walakance su koma cikin matsugunin su suna faɗin wannan kalma wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa ko ba a halin kana raye ba wallahi in Allah ya ga dama ka gani kana rayen zaka gani bisa tarihi wanda aka kore shi a matsugunin shi wallahi zai koma ko ana so ko ba a so saboda Allah ne ya gatansa Allah ya kare mu gaba na biyu daga misalin da muke da shi cikin ababen da suka faru yakin nan na Uhudu bayan an kammala sai Abu Sufyan kafin ya musulunta a wancan lokaci ya zama na ya hau kan tudu yana mai tsaye yana shelanta wa musulmai yana mai nuna isa yana mai shelanta musu dagawa na abin da ya shafi fajirci yana faɗin cewa ya ku musulmai a cikin ku akwai Annabi Muhammad yana mai tambayan su lokacin an yi abin da aka yi na kakkashe musulmai iya abin da suka rage wanda suka rage a bayan ƙasa suke numfashi ba su da yawa a hakan ma sun nemi mafaka ne sun fake da ya ji shuru babu alamun ɗayan su yana ɗuriya fatansa kar a samu wani musulmi kwaya ɗaya mai motsawa amma sai ya rika ambaton wanda suka fi tsole masa ido cikin musulman ya ce ku musulmai a cikinku akwai annabi muhammad sai suka ɓata shuru ba wanda ya ce komai saboda adadin su bayi da yawa a gaba na biyu ya sake yin magana ya ce a cikinku akwai abubakar aka sake ɓata shuru da ya sake ɗangomo wanda bai kamata ya tsangoma ba wanda baya jin bari sai ya taba sayyidina Umar sai ya ce a cikin akwai sayyidina Umar sai aka bata shiru ba a mayar masa ba budan bakin sa sai yake cewa alamu yana nuna duk wanda na kira sunayen su nan sun bar duniya mun kashe su mun gama da su sayyidina Umar yaji ba dai iya hakuri ba an kira annabi an yi shiru an kira sayyidina Abubakar an yi shiru an kira sunan shi an yi shiru an ce kuma sun mutu in aka bar wannan kalman ta shiga gari fa za ta saka sanyin jiki ma wanda suke da imani wanda suka yi saura za a shiga cikin bakin ciki musulman da suka rage a bayan ƙasa ba su zo yakin ba daga ranan kuma za a samu sanyin jiki yana buɗan baki sai yake cewa wayannan mutane da kake kira kana jin cewa wata ila sun mutu suna raye babu ɗaya da ka kira face yana raye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye bai mutu ba haka sayyidina Abubakar yana raye bai mutu ba ni ma ina raye ban mutu ba Allah ya raya mu dan ya bata maka rai ya sa maka bakin ciki ya za ka yi da mu gatan mu Allah yana daga cikin abin da sayyidina abubakar ya faɗi wa qad abaka Allahu laka ma yasu'uk Allah ya bar maka abin da zai bata maka rai kayan bakin ciki Abu Sufyan yana budan baki sai yace a'alu hablun yake cewa ai wannan gunki na hablu shike da daukaka kamar irin yadda mu musulmai muke cewa Allahu akbar shi mu sai ya budu baki yana cewa hablu ke da daukaka to yana faɗin wannan kalma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za ku amsa masa ba sai suka ce ya rasulullahi me za mu faɗi sai ce ku ce da shi Allahu a'la wa ajal Allah shi yake sama da kowa kuma yafi kowa daukaka dan haka inda wani wanda yake ganin girman sa cikin gumakansa Allah yana sama da shi inda wanda suka dogara da shi suke ganin suna da shi suna da ganin suna da gata mu muna da Allah sama da su dan haka wannan shine abin da ya kamata musulmi ya dogara da shi Abu Sufyan ya bude baki yana cewa lana al-izza wala izza lakum ai daukaka akan mu yau take yau dinnan ku musulmai ba ku da wani abu daukaka yana faɗin wannan kalma sai manzon Allah ya ce ba za ku amsa masa ba suka ce ya manzon Allah me za mu gaya masa sai ya ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum wallahi mu Allah ne majibincin al'amarin ku ku kuma kafirai ba ku da majibincin al'amari yana jin an faɗa masa wannan kalman ta ɓata masa rai Abu Sufyan ya sake mai da martani yana cewa to shikenan mun rama abin da aka mana a Badar yau a Uhudu mu ma mun muku 50-50 kenan yana faɗin haka sai sai dina umar ya gagara haƙuri ya buɗi baki yana cewa wallahi ba a zama ɗaya ba ba 50-50 aka yi ba wanda kuka kashe cikin musulmanmu wallahi suna da makoma ne a gidan aljanna wanda muka kashe cikin arnanku wallahi mun kashe su ne suna gidan wuta ta yaya kai muka zama ɗaya da haka idan mai tsangwama zai tsangwami musulunci da musulmai ka kaddare ya kau da su gaba ɗaya a bayan ƙasa ba Allah ya fita sha'aninsu don ba su da gata ba ne ba mamaki Allah ya nuface su ya karɓe su a matsayin shahidai ne ina mai muku rantsuwa da Allah har zuciya na bana yadda in gani al'amarin da mutanen Gaza suka shiga a baya amma kulliyomin abin da nakan faɗa wa raina ya rarrashe ni shine jin cewa duk wanda ya mutu a wannan Allah na nufin shi da shiga aljanna cikin sauki ne baya son ya sha wahala kuma Allah na nufin shi da ya bashi madaukakiyar aljanna shi yasa yake mutuwa ta wannan hanya kuma sai Allah ya kauda kai ga ƴan uwansa musulmai hankalinsu ya koma gefe kamar ba su damu da abin da ake musu ba suna jin zafi ba daɗi suke ji ba wanda aka kashe ba zai dawo ba amma wanda ya tafi ya tafi aljanna wanda ya kashan da yake ganin shi ba musulmi bane yayi wannan aika aikan an bar shi da duniyan ya ga ko zai dawama in ya mutu kuma ya saurari makomarsa ita ce makoma na gidan wuta mu musulmai muna da arziki ta koyaya aka kashe mu a duniya wallahi aljanna ne makoman mu Allah ka samu a aljannanka da wannan ya ku ƴan uwa masu albarka mu zama cikin yadda da amincewa Allah ne gatan mu da yadda da hakan da sallama masa da bin shi don ya kasance gatan mu a lokacin da al'umma suka tsangwame mu da wannan ne ya ku ƴan uwa misali na biyu da na ambata Abu Sufyan ya ƙara samun yaƙini cewa musulmai sun rike abin da shi bai rike ba dan haka ko me aka musu ba su da asara wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar daga ƙarshe ya ku ƴan uwa masu albarka akwai misalai cikin tarihin musulunci da yawa kaɗan daga abin da ya faru wanda ba tarihin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya bar mana a Qur'ani don mu gane a babin aya Allah yakan zama al'amarin jibintan gatan musulmi shi yake yi irin yadda aka koro annabi Musa ya fito shi da mutanen da tsiraru ne babu komai a hannunsu gudun hijira suka yi amma kafin su yi gudun hijira sai da Allah ya ce wa auhaina ila Musa an asri bi ibadi ka fita da kai da bayina cikin dare amma innakum muttaba'un wallahi za a bi ku Allah ya faɗi cewa za a bi su lokacin da annabi Musa ya isa bakin teku ya sallama yana ganin kamar wataƙila al'umman da suke tare da shi su suka sallama a matakin farko suna ganin kamar ƙarya ta ƙare ga teku gaba ba mu isa mu koma baya ba ga wanda ya fi kowa fajirci da mugunta da iya shege a duniya shine fir'auna Allah ya bar tarihinsa ne na yau ƙananan marasa kunya su gani su koya su gane Allah ya yi dilin da wanda ya fi kowa shegantaka balle wani ƙaramin alhaki da ya tunkaro su falan matara aljam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun suka ce mu kan wallahi ƙarya ta kare yau dinnan shikenan mun shiga uku mun halaka ai sun cin mana kuma in suka same mu fir'auna ya fito baka gudu ba ma yaya balle ka fito kai gudun hijira ya kama ka abinda annabin Allah ya faɗi annabi Musa qala kalla inna ma iya rabbi sayahdin yace wallahi ina wallahi namu bata kare ba ba mu halaka ba tarayyar da Allah ke mun a yau tare da ni yake wallahi tallahi za mu samu mafita kuma daga ƙarshe Allah ya bashi mafita irin abin da ya saba wa kwakwalwa ɗan adam bai taɓa tuna zai iya faruwa ba sanda a buge ta a bugi teku tekun nan ya tsatsage yanki ɗaiɗai har guda goma sha biyu ka san gatan da Allah ya musu ma sai ya ce kada musulmai zallan hausawa ku shiga ta nan kada musulmai zallan fulani duk ku taru a layi ɗaya sai ya ce a'a wannan layin na musulmai ne fulani ku bi can ku fita wannan layin na hausawa ne zallan musulmai ku shiga ku fita ƙabilu ƙabilu Allah ya yanka guda goma sha biyu na mutanen banu Isra'ila ya ce duk ku fita ku tsallake kun fi ƙarfinsa ba inda ya iya da ku Allah da ya yi wancan al'amari shine Allah a yau har yau amma matsalar na yau da za su samu rashin tawakkali da yadda da cewa Allah ne zai iya kada wani mai baka ya shiga cikin gidan TV yana cewa a zo da yayi wani abu wallahi ba zai iya yin komai ba Allah ne da a rike iya yin komai kada mai surutu ya faɗi abin da ya faɗa kada masu comedy su rika yin abin da suka ga dama in kuka shiga kuna istihza'i da abin sai Allah ya bar ku da wayanku ko zai shigo sai kun jikkata kun wahala amma kaga annabi Musa da shi da tawagan mutanansa Allah bai bari an zunguri ko kwaya ɗaya ba tare da cewa kayan zungura kan an taho da shi wanda yafi kowa mugunta yafi kowa ke ta Fir'auna kuma ya taho zai yi muguntar amma Allah bai bashi ya tsangame ko mutum ɗaya ba me yasa kalmar su ta farko inna ma iya rabbi sayahdi sun yadda Allah ya shiryar da su kan halin da suke cike ba su mafita dan haka mutanen Najeriya mutanen arewa musulman mu ku rike Allah koda wasu suna iddia'in suna da wanda ba Allah ba mu muna da wanda yake sama da nasu shine muna da Allah Allah zai mana abin da ba za mu iya ba irin wannan abun a zahirance a ilmance idan ka baje kolin sa a ƙasa sai ka ga wallahi ba abin da musulmai za su iya yi yau in aka toshe kofar masallacin na aka ce sai mai takobi a gidansa ya fita ai kai kasa kun da rasu lona har sallar asar saboda ko sanda mai kyau bai da shi a gidansa don haka wannan yana nuna mana kan cewa kawai iya abin da muka rike malam mu yi sallah tsakanin mu da Allah mu roki Allah muna masu sakankan cewa shine gatan bayinsa mu faɗi mu masa kuka a dukkan matsalar da muka gane cewa ta fi karfin mu mu bar masa kayan shi wallahi zai yi ba zai fasa ba zai wanzar da addininsa daga nan har duniya ta nade da wannan ya ku ƴan uwa masu albarka ina mai gaya mana cewa ire-iren waɗannan yana faruwa ko ya faru a al'ummomin da ba mu ba kamar yadda annabi Musa muka hakaito yana daga abin da ya faru da shi kansa annabi Ibrahim annabi Ibrahim irin yadda aka dauke shi aka wurga shi cikin wuta da sunan ana fatan a kona shi Allah ne da kansa ya shiga lamarin yana mai cewa kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim ki sanyi ya ke wuta kuma in kin tashi sanyin ma ki sanyi mara cutarwa annabin Allah zai shigo cikinki wasu sun nemi kaidi sun nemi su masa azaba da wuta Allah bai ga dama ba don haka ko meye niyan wayannan al'umma a kanmu Allah shine masani kuma ni ina mai tabbatar muku ba za ku iya takaito hakikanin dalilin da yasa aka tsangwame ku ko ake tsangwaman ku ko aka damu da ku a duniya ba inda abin da zaka sa a gaba wata ila sai ka ce hala wata ila mu dinnan mun zama musulmai ne kuma muna kwatantawa inda abin da wata ila zaka rike ka ce akwai tattalin arziki a yankin mu ba mamaki ba zai wuce wannan ba to amma ko me aka fito da shi baka san niyan ba baka san hadafin ba baka san ta inda aka shirya maka mugunta ba amma Allah ya sani babu wata najwa da za a yi face in mutum biyu ne na ukun su Allah ne in mutum uku ne na hudu Allah in mutum hudu ne na biyar din su Allah da haka shi da ya san abin da aka kulla da inda ake son a fito mana Allah muke roƙo ya shiga al'amarin wannan ƙasa ya zaunar da mu lafiya musamman yankin mu na arewa Allah muke roƙo ya mana abin da ba za mu iya ba Allah mun sallama ba za mu iya ba irin yadda kai wa na jiya rayuwa Allah ka mana irin yadda Allah suka sallama suka yadda da kai Allah ka samu yadda da kai haka masu saba maka cikin mu ya Allah ka sa su kame masu yi masu kwatantawa Allah ka shagaltar da su na maka biyayya Allah ka yadda da mu kamar yadda ka yadda da na baya Allah ka ba mu kariya kamar yadda ka ba wa ƴan baya kariya Allah ya tsare mu da tsarewarsa da wannan ya ku ƴan uwa ina mai faɗin wa'annan kalmomi saboda in tabbatar da yaƙini gare mu a matsayin mu na musulmai cewa alƙawarin Allah da nasararsa gaskiya ce kuma Allah tabaraka wa ta'ala ke jibintan al'amuran muminai shine nasararsu shine mai taimakon su musamman ga wanda ya zalunce su yake neman kaskanci ga rayuwarsu lalle hakika idan akwai wata daula a fadin duniya da ta zama fajira wanda take neman ta zalunci duk wata al'umma da ta zama mumina idan tana da awa ɗaya da za ta iya yin zalunci ko shekara ɗaya ko shekara ɗari to mu kwanda sanin cewa Allah shi ke da zamani daga farkonta har ƙarshe da haka za su yi renin ne na wani lokaci takaitacce ko da kana ganin suna nan isassu ne suna abin da suka ga dama a bayan ƙasa jiya rayuwa ba su ake kirgawa ba a hannun wasu Allah ya karɓa ya ba su su din masu kwanda sanin Allah zai karɓe a hannunsu ya ba mu wasu da haka kuma musulunci bai damu ko ina ma ɗaukakan zai shiga ba musuluncin yana nan da tsangwaman da duk kaidin da ake yi inna ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiquna thumma takunu alaihim hasra thumma thumma yughlabun za su kashe dukiyansu ne a banza kuma ayi galaba a kansu da sun fahimci haka amma mu da muka fahimci alkur'ani mun san karshen akiban al'amarin wallahi nasara tana ga muminai ko yayi aka tsangwame mu kaman jiya ne aka yi boko haram aka fitine mu da shi aka hana mu sallah a masallatayyan mu ba mu dawo masallacin ba wanda suka tafi fa suna aljanna wanda ya samu rauni fa zai je gaban Allah ne da rauninsa ga inda aka raunana ni ga wanda ya raunana ni wanda kuma wata ila aka ce an kore shi a matsugunin sa fa wallahi da ikon Allah in ya bar inda yake akwai alheri a inda ya barin bi ma'ana inda ya koma ko da bai gane haka ba ba mamaki da Allah ya bar shi a wurin da da wata fitina da za ta faru da shi a matsuguninsa yanzu Allah ya cire shi ya kora shi wani yankin in bai ga nasara a yanzu bai jira gaba in kasuwa ce ta karye wallahi gaba sai ya ga haɓakanta daga wurin Allah saboda Allah baya kaskanta musulunci da musulmai amma yana ɗaukaka musulunci da musulmai yana kaskanta kafirci da kafirai Allah ta'ala ya ba mu ikon dogaro gare shi nassin qur'ani ne abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin kalma ce magabaciya ga dukkan manzannin Allah cewa Allah ya yi alkawarin innahum lahumul mansurun wallahi dukkan manzannin Allah Allah ya yi alkawari hadda rantsuwa wallahi sai ya taimake su wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ya ce duk rundunan mu kuma wallahi koyaya suka shiga matsatsi wallahi su suke da nasara a ƙarshen al'amari don haka ya ku ‘yan uwa wa'yannan ayoyi su zama na abin dogaro walaƙadi sabaƙat kalimatuna li'ibadina al-mursali innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun don haka wa idza waqa bil mu'minina bala'un falaysa zalika li hawanihim ala Allah duk abin da ka gani ya samu musulmai na kunci ba dan Allah ya bari su walakanta bane Allah yakan bari ne wani lokaci saboda ya fuskanto wa duniya abinda wasu suka boye a zuciyarsu da sai ka dauka kan cewa ana zaune lafiya kalau sun fita sha'aninku ku yi abin da suka ga dama ku yi abin da kuka ga dama amma sai Allah ya bankaro abin da suka boye kaɗan daga abin da ke zuciyarsu nan sai ya fito kun gani kun gane da yau sun rabu da mu suka yi shiru ba sa faɗa-faɗa a kanmu sai mu ɗauka ai babu wani matsala ai muna zaune lafiya da su in ka ce wa musulmi ba za su taɓa barin ka ba har sai ka zama su sai ga kaman ayar na jiya ne a yau ma tana aiki to don haka abin da ka ji ana furuci da a yi kaza da a yi kaza da a yi kaza da a yi kaza duk abin da aka furta za a yi nan wa ma tukfi sudurhum akbar abin da ke zuciyansu wallahi ya fi muni sama da abin da suka bayyana da haka a wanda aka fito aka faɗan ma za ka ganta wata ƙira shagube ne an ɗan fake ne a gefe hadafin ni ne kai ne da haka ba za mu iya ba amma mun yadda Allah zai iya mu yadda mu bi Allah don Allah kowanne mu ya kame tare da alƙaurantawa ransa jin cewa duk gaban da ya samu na bin Allah ka sha ruwa ne gaban kayi azumi ko an idar da sallah ko kayi sujjada ko qiyamul laili ko bin iyaye ko wani nau'i na ibadan alkhairi wallahi ka saka sannan a cikin addu'a kar mu taƙaita wa arewa kadai ƙasan gaba ɗaya ta zauna lafiya idan ta zauna lafiya mu muke da farin ciki in bai samu ba yankin da ake nuna mata yatsa yankin da muke ciki yankin arewa da ake sallah ake ruku'u ake sujjada mu matsa kaimi wajen roƙon agaji a wajen Allah Allah ya shiga lamarin ka ga yadda al'amarin zai zama Allah muke fata ya kare mu da karewansa Allah ya mana albarka waɗanda ba su gane ba Allah ya ganar da su masu tsangwaman mu in masu shiriya ne Allah ya shiryar da su in ba masu shiryuwa bane Allah ya mana maganin su a ko ina suke wa akhiru da'wana anil hamdulillah kumu ila salatikum irhamukumullah